بسم الله الرحمن الرحيم وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين yau shida ga watan Rajab shekara ta 2047 wanda da 27 ga watan Disamba 2025 miladiya. Za mu tashi. Za mu karanta littafin Maraqi Su'ud Limurtaghi Ruqi wa Su'ud na Shabidi. Yace mene? To. Kamar mu dawo nan وغيرهن ندب ثم الخطاب المقتضي للفعل جذبا فإيجاب لدى ذي النقل وغيره الندب وما الترك طلب جزما فتحريم له الإثم انتسب أولى مع الخصوص أولى فعيدا خلاف الأولى وكراهة خضع لذاك والإباح لذاك والإباحة الخطاب فيه استوى الفعل والاجتناب وما من البراءة الأصلية قد أخذت فليست الشرعية وهي والجواز قد ترادفا في مطلق الإثم لدى من سلف ثم الخطاب sannan idan aka sami hukunci al-muqtadi lil fi'li wanda yake hukunta baligi mukallafi ya zo da aikin da aka sashi jazman aka karfafa aka ce lallai sai yayi fa ijabun ya zama wajibi wajibi wanda yake idan bai yi ba yana da zunubi yana da alhaki in kuma ya yi yana da lada lada bin naƙali haka yake a wajen malamai wanda suke naƙalto maka wannan ilimi din wa ghairuhu sabaninsa wato sabanin umarni da aka yi ghairu jasimin kenan ba wai ba a karfafa ba annabi to shi mustahabbi ne shi mustahabbi ne kaga yanzu yana kana da guda biyu kana da wajibi shine aqlabul jazib kana da kuma al-mandub shine aqlab ghairul jazib sai ce wa matarku talab abinda kuma aka aka ce ka bar shi jazman lalle aka karfafa maka shi wataƙila ma an ce akwai azaba kamar kisan rai fataharimun lahu wannan kaga fataharimun wannan wato haramci ne ke fa'idantawa lahu ayyul tahrimi al-ithmun tasab ga haramcin nan to akwai alhaki da aka nasabta shi da shi ga wanda ya aikata aula ai bi allam ya kun jaziman idan zama ba a jazame shi ba da abu da zama ba a jazame ba a ce lallai ya bar shi ba ma'an khususi to ce ɗayan biyu ne ko dai zama ya da wata wani wato abin da yake nasi ya zo a keɓe akan cewa abin kar a yi shi nasi ya zo amma ba ƙarfafa ba amma dai nassi ya zo a keɓe nassun khas warada fi karahatihi misali ko fi nahyihi ma su kan mutu karahati fi nahyihi warada nassu fi khususi nahyihi nassi ya zo ya hana abu kamar misali aka aka ce mata in ka shigo masallaci kar ka zauna sai ka sai ka yarka abi kaga wannan nassi ne yazo karara akan hanin aula ko kuma ya zama ba nassi bai zo karara ba fa'iza to ka kiyaye wannan wannan abin da zan gaya maka fa'iza fa'i ka kiyaye za khilafal aula yace to shi wanda yake nassi ya zo amma bai karfafa maka ba fahimta aka yi nassi kawai kaddara nassi ya zo ya bada umarnin a yi shi ne amma sai aka fahimci cewa an in nassi ya zai bada umarni kamar ya hana aka san shi tunda al'amru bi shay nahyu an ziddihi inda malamai to wannan shi ne sai kiran shi khilaful aula saboda shi dama ba a samu nasi ne kai tsaye da yake hana abin ba an dai samu nasi ne da yace abin ya kamata a yi shi to kaga aka ce maka ya kamata a yi ba to kamar an ce maka ne bai kamata kar ka yi shi ba to wannan in ka ki sai a ce to nan ka bar khilaful aula saboda shi wancan makaruhi din ba makaruhi da yazo wanda nasi da ba ya fudo kan ya hana abin ba shi kuma wa karatan khudha lidhaka wannan lidhaka yana alaka da wancan bayani wa karatan to kuma zai zama makaruhi khudha lidhaka sai ka dauka ka kaita wancan wajen ma'al khususin nan wannan na khususi ne da farko shi kuma aula shi ne na biyu to fa'ida khilaf al aula wannan yana da alaka da aula din can ne kun fahimta aw karatan khudha lidhaka lidhaka shine wancan da baya shine khususin in makaro sun bambanta tsakanin makaro da khilafin aula ne su yanzu in aka samu nassi ya zo ya hana ka abu kai tsaye amma cikin dalilai aka fahimci cewa wannan nassin makaruhi kawai ke fa'idantar ba kamar cewa in wanda ya shigo masallaci fala yasjud hatta yarka arkatayn kaga wannan ai ya ce maka karka zauna to amma an samu su daga cikin dalilai da ke cewa wani abba dole bane wannan to kaga sai ya zama in zaman da kai wannan ya makaru saboda mai liwurudin nassi fi khususihi aw fi khususin nahyi to amma tun da nassin in bai zo wanda nassi bai zo ba kawai umarni ne ya zo akan mustahabbancin abin to wannan sai dai ka kira shi khilaful aula wannan a ra'ayin su kenan amma galibi fuqaha suna hadewa khilaful aula da karaha kusan kusan ma'anan su daya kamar khilaful aula a ce mutum sallan wa duha misali sallan wa duha sai mutum ya ki to sai a ce khilaful aula yi kamar salatu qiyamul layl sai mutum ya ki sannan sai ce khilafal aulani saboda umarni aka yi da ma a yi su aka faɗi gwaggwaɓan ladan su ba a ce wai karka yi kai tsaye ba ko kuma a ce ga wani alhaki kai tsaye ko a ce kayan hasara ba faɗa ba da ma dai annahyu al'amru bi shay nahyu an ziddihi da aka ce maka rinka salatul duha to kamar an ce ne karka ki salatul duha to kaga sai zama wannan shine khilafal aula in ka ki to wannan shine ba makaruhi ba wannan a ra'ayin wannan malamai wannan abin kenan ba amma ba aka ba kusan duk abu ɗaya ne a wajensu shi ma wannan kusan na ya kawo biyan bani alaiki wani far kamar yadda fara a can sama ya ce lakin nahu laysa yufi da far'an fala tudhiq li faqdi far'in dar'a wace wal ibahatu al khitab fihi istawal fi'l wal ijtinab shi kuma al ibaha abin da yake mubahi halal ne shine wanda hukunci ya so a kansa ya zama mustawi tarfain wato aiki da hani din ya zama daga tsakiya yake kai ba a ce kai ba kai ba a ce kaka yi ba saboda haka to shikenan wannan ababi na rayuwa kenan fa amma ababi na addini kaga buda ba ba wani magana mubahi a harkar addini mubahi shine kawai shanki banza barki banza wato in ka yi fiki la ba'sa in ka ci shinkafa la ba'sa in ka ci tuwo la ba'sa kaga ai wannan mubahi ne ba zai zama laifi sai in kai ka ka haramta ma kanka shan cin tuwo an fahimta afuwa ne ka haramta ma mutane cin tuwo ko kuma ka haramta ma kanka cin tuwo saboda addini to wannan shine abin da zai zama laifi amma dan kawai ka ce a ni ban san ni ban san waki a ce ya ni ban san taliya wannan ka ga mubahi ne a sabon film mubahat wannan ba zai zama laifi ba shine istawal fi'l wal ijtina shine wanda yake aikin da kuma nisan ta aiki yayi sun zama ayin canjaras وما بين الب... وما من البراءة الأصلية قد أخذت فليست الشرعية yace abinda hukuncinsa aka fahimci baratul asliya ne aka aka ji aka ciro hukunci ta hanyar baratul asliya aka ce ga hukuncinsa falsafar ta shar'iyya to wannan ba da hukunci na shari'a wannan albaratul asliya zai zo kan ta insha Allah za mu tattauna galibi wanda suka fi magana baratul asliya shine kamar misali mutane suna yin suna yin wata al'ada wajen bikinsu ko wani abu kamacin haka babu wani nassi da ya zo ya hana abin to sai a ce to a bar shi ala listi sabi wal baratil asliya a bar shi akan cewa duk abin da suka yi na al'adansu in dai baya zama ya cikar da addini to wannan a bar shi akan kubuta na asalinsa shine halal kubuta na asali kuma shine halal kubuta na asali al'aslu fil ashiya ghayr diniya al-ibaha to to sai suke magana cewa to abubuwan da suka zo ba a san hukuncin su ba sai dai ta hanyar albatul asliya wannan hukunci ne na shari'a ko ba hukunci ta shari'a ba akwai sabani akwai sabani musamman za ga su shafi'iyya suna amfani da al-istishab ai sosai shafi'iyya suna amfani da al-istishab ya dan kusan kaman da shi da al-istihsan da kuma al-marasil musalla da su balkiya ke faɗa da kuma ahna amma da kai abu da ya bambanta su muka zo kan wannan za mu tattauna hukunci na shari'a ko ba hukunci na shari'a ba an fahimci baratul asliya ko to to aka ce al-bara'atul asliya shine kubutan wannan shi na asali cewa al'asulu fil ashiya al-ibaha wanda ba labarin addini ba shine fa da kowa zai khalaqa lakum ma fil ardi jami'a kaga dukkan kuna da dama ku sarfi akan komai a labarin rayuwa rayuwar ku ta duniya inda ba addini bane addini sai kun jira wahayi ya zo daga sama to sai aka sami wani abun da shi ba a san hukuncin sa a cikin shari'a kai tsaye ba to sai aka aka rasa ya za a sai a ce to a bar shi akan bara'a ta asali cewa a dauke shi abu zai halal ne kai abin tun da dama ba ya zai cutarwa al'umma ne ke yin kayan su to haka a bar shi akan kawai asali sai ana riko da asali ne asalin shi ne halal ɗinsa ji albaratul asliya to shi wannan hukunci na shari'a ko hukunci na hankali hukunci na hankali wannan wannan al-hukm al-aqli ne ko al-hukm shar'i to shine shi ana yake cewa falsafatu shar'iyya shi a wajen ba hukunci na shari'a ba yawwa eh wannan kaga da al-barat al-asliya ne da al-barat al-asliya idan kan kaga mutum ma zai iya cewa ba ya da amma da shi ma da aka iya cewa al-barat al-asliya da yi hawan sallah ko misali ya zama akwai al'ada ne da aka ɗan tsire ta haka wanda ba a san hukunci ta shari'a ba a kuma a rayuwar su ne suke yin su galibi al'ada suke kasa kasa haka makayan su to ba za ka zo ka ce wai za ka hada ba sai ma akwai dalili jiya zan muna tafiya ina sauri saboda saboda na ce ma Abdulhab da Allah ya zan zo za mu gaisa da malam Professor Muhammad Abubakar Sani Bello Kudu ban jima ba Allah shi ba to ina sauri ban fita da wani ba kuma mu je ba Allah shi sai kai mai mota kawai a zo wani waje da ba sai da dinga layin sa ba ka bai ta ba kai aka zo wani waje kawai sai ka ce wai ba za ka kai sai kai juma'a sai ya juma'a da sha'a dan masu mota suka ce ba sai ya juma'a ba to amma shi sai nage sai ya juma'a da da yazo sai nake tambaye to kai malam wannan juma'an dole ce a wajen ka misali sai ce a shi dole ce sai wasu akwai wasu na a baya sai shi ne ya sa na kawo muku dalili ce to to akwai in ce to kaga babu dalilin babu bazala bai taɓa yin sallar juma'a ba halin tafiya ba ce ba za ka samu hadisi da aka ce bazala yana halin tafiya wai ya zauna kuma zai juma'a ai ne tsammanin kai ɗan garin ne ma hakan nake masa sai ɗaya ce to amma yanzu babu babu nasu da yanzu da matsala wai bai juma'a ba akwai nasu da shi kuma wai kar a yi kaga kaga wanda abu da shi ta jahilai ai na wanda zai rufe iyalin shi wanda kuma da yawa za ga hatta wanda suke suna fa zuwa makaranta suna fa faɗa wannan magana sai ka kawo mutum abu wacce ka ce wa mutum wani abu kaza bi da a ce saboda ya hada shi da addini ne sai amma akwai abin da ya hada shi kai ha ga cewa ga bana hada bi amrin da haza wannan ina magana akwai abin da ya hada ka wannan kaga ai sassaba ne a cikin talasi ne a cikin tattaunawa ka zo da abin da yake shi ake zargin ka da shi kuma ka kuma kare dawo mun da magana ni da nan ce da nan ce akwai dalilin cewa ka zaka juma'a dole sai ka juma'a saboda mu yanzu ba tafiya ne muna son mu kai wani mutum ma wani abu ni da nace masa ni in ka je ka sauke ni ma wataƙila ba minti ashirin talatin na biyu so ba wani zama zan yi ba so kai in ba abin da zaka yi me yasa ba zaka zaka dage ka je can ka yi sallar ka ba ka da sallar ma gashi na ga ma tudu biyu to amma kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya ni to sai na kyale shi to wanda duk ba ba haka ake ba amma an alamarin addini ne alamarin rayuwa ce mutum ya zo yana zaka hana wani abu to sai ka sai ka zo da dalili in babu dalili sai ce to mun tsaya ne akan albaratul asliya yawa akwai wasu abubuwa da yawa za ka ga yanzu su mutane na ta kokarin cewa ba za a yi ba ko abu in dai ka ga al'adar hausawa su suna yi ko sa al'adu suna yi daban da na hausawa to duka wannan akan baratul asliya ne sai ma akwai jikin haramcin abu wa hiya wal jawaz qad taradafa qad taradafa fi mutlaq al idhn lada man salafa ita jawaz da da da da albaratul asliya a wajen malamai kusan duk ma'anar su daya fi mutlaq al idhn wajen wato mutlaqin an yi izini mutum ya iya yi ladaman salafa a wajen malamai da suka gabata ita albatul asriya shi ma kamar kace abuwa ne na ja'iza mubahat to shine kisa da shi da jawaz ja'izi duk kusan ma'anar su daya kusan ma'anar su da shi ta lokaci ana ake amfani da su wajen idrakin daya akan daya wasu daga cikin malamai suna kan yi idrakin jawaz har da akan abin da yake mandubat har akan abin da yake mandubat kamar misali misali cin abincin sahur misali aga wannan ai musahabi ne to kuma wani lokaci aka iya zuwa ga wani faƙi ya ce maka mandu ba wannan jaiz ne shi abin da yake ga maka jaiz ai wato mubahun fi shari'a an bar maka ka iya ci ne la junaha wato yana da babu alaki abin da yake sai ga maka kenan wani lokaci suna yin lakin wannan to amma dai in ba haka suka yi lakin aljawaz wani lokaci suna yi lakin jawaz suna nufin albatil asliya ko batil asliya aljawaz saboda dama shi batil asliya yana far'i ne min aljawaz rishi ne daga wajensa ala daban salafa ai la daban salafa min al-ulama zan tsaya ala wal ilm akwai akwai a kawai fiqhiyya na na ibn Uthaymeen da na sami wacce tafi wannan cika wannan ashe kwashe-kwashe kawai suka mana dan kankani to kuma wasu bayanan nashi yana fitowa sosai da naje nake dubawa daga baya akwai wani baiti da zamu dan sake maimaita shi can baya da muka dan karanta shi da dan jimawa sai ya sake komawa sai na fahimci asalin abin da yake magana to kuma shi ma baitin da makaranta a can baya dama sai da na dan ji sanin da ke karantawa wannan kullu man ridahu ghayra mu'tabadi yace ka mubarri'in haka na ku yace ka mubarri'in eh ka mubarri'in haka dabtin sai kamata ya zama ka mubarri'in irin wannan in kun ga irin wannan gwamnati sai ku mun gan magana ina mubarri'in yace tunda yana ji mubarri'in naji bai mun kyau ba bai mun dadiya ba akwai baiti da kullu ma ata wa lam yuhaddadi bi shar'i kal firdi fa bil urfi hududi za ku dan bayani kadan yawa an ga wajen ko wa kullu ma ata wa lam yuhaddadi da abinda wato yazo a shari'a shari'a kuma bata masa iyaka ba bi shar'i da shari'a kal hirzi kaman hirzi ne fa bil urfi hududi ka zama da kai mishi iyaka da da da da da al urfi to shi can sai ka ce al hirz ya danganta alhirzi ya danganta da waje da kuma yanayi hirzi nan alhirzi ba yana magana kawai waje da za a dinga aje aje wato kamar akwati na na kuɗi ko na abu ba yana zai zai zama har hirzi na sata na barawo ka san ba a yanke hadin barawo sai idan yayi sata ne a hirzi a wajen malamai kusan hirzi ai wato a wajen da za a iya cewa wannan har ya shiga ba wancan ba sakaci yayi ba ba wayar waye ba ya shiga wani wajen aka killace makillaci shi kuma shi ma wato azurfa to baya zama wato mutum kamar hukunci da yayi sata sai in yana cikin hirzinsa hirzinsa kamar akwatinsa ko aljihu ko na makamacin wannan amma kuma kawai haka nan kawai kaje ka sa azurfa a titi ka je ka musu jeri ba ce ga azurfa ko wasu kuɗaɗe kawai mukaddara wani saboda rashin hankali da zo inda matar take kawai zai sa aje kuɗin sa auren dami to idan mutum je dauka ba za ka baka ce wai wai sai ya za a yi talinsa ba to wannan sharji din shine nake son ku ku fahimce ta shi idan da abin da shari'a bata bata mishi ta mishi iyaka ba kal hirzi kamar wato hirzi nan hirzi din da yake magana yana magana hirzi na na na na wato na kowane barayi wani makillaci da aka sa in ka ce ka aje abin ba makillacinsu ba to ba su da babu wani ba ma haka wannan shi ta yi maka magana shi ma kuma wato azhab idan ka je ka sanya shi a cikin inda ba makilacin sa ba kamar aljihu ko wata yar jaka da ake sawa shirzu ada misali to wannan babu babu baman sabanin inda zai sanya shi a cikin shirzi wanda ke na al'ada kamar aljihu ko wanda yar jaka ko wani abu da ya killace to wannan akwai abu to shine kice maka to wajen takadirin shirzi din to wannan akwai zuwa ga urfi akwai abu da zaka ga za ga mutane ba gari ce ba da ma sai ma gina shi tsayar haraba sai aje motansa ko ya aje inda wajen fatin wajen fatin wajen kamar irzi ne al'ada kamar makillaci ya dan mata ai ba wai can daji je aje ta ba a can wani waje da a gefen titi ya aje ba ga baka cewa zaka yi zaka tsinci mota wai ka ce ka tsinci mota ne wai kuma a gefen titi a gefen titi ai kaga wannan waje ne da aje irzi na al'ada amma to yake cewa to kaga tunda shi maganar irzi din ba wai yana da wata iyaka ce a shari'a ba to shi ma da al'ada za a yi mashi za a mishi iyaka an fahimta da al'ada za a mishi iyaka kawai mutsalakin ya yi mishi wani dan abubuwa haka da yake cewa kamar ya killace shi ka zo ka dauka to za a yi maka hukunci da wannan sabanin kuma al'ada in ka zo ka aje abu wanda wanda al'ada wannan ba mutunci ne ba to idan mutum ya je dauka ba za a ba za a zo kuma a ce misali sata yi za a yanke mishi hannu ba in misali an ga akwai sakaci ko wani abu a yi ko ta'aziri ko wani abu babu ta'aziri ya da faɗi amma dan a ce shi za a yanke mishi hukunci wala ba za a mishi ba yanke hannu misali za a ba wannan sai akwai sai a hidis an fahimci maganar na shigo yawwa na a rubu dinar rubu dinar shine rubu dinar yanzu da yawa a wani malkiya ba maganar minimum requirement na sadaki yau na ishtahaji na malamai ba wai abu na bane to kaga anan kawai sai ya yace kawai mithl hirzi wa huwa ma tuhfazu bihi al-abwa kaga wannan ai ba zai abin yayi wani iri to sai mu sai mu karanta wannan mu ƙara karanta wannan kullu man ridahu ghayra mu'tabari kamu bara'in fa'ilmuhu la yu'tabaru in kun ga wani lokaci na kanta ba daidai sai ku sai ku rika gaya ma duk wanda wato yaddansa ba a izina da shi ba a ne izina da yaddansa kamu bara'in kamar misalin wato wanda yake akwai wani nauyi a kansa sai aka kubutar da shi aka ce yanzu nauyin ka je an kyale maka ana neman yadda shi kuma a neman yadda sa shine ibn Abdul Salik Abu Bura'i fa ilmuhu la yu'tabaru sanin sa tunda yadda sa ba a bukatar yadda sa to kaga sanin sa ba ba a bukata tunda arriba far'un ya'ni al-ilm rishi ne daga ilimi misali mutum ne yake bin ka bashi kake bin mutum bashi naira dubu goma sai ka ce malam zaidu dubu goma na bar maka kaga kai huwa mubran an an an dimmatika ka kubutar da shi daga daga wato nauyin sai ya biya ka to shine ne yake cewa to ana neman yaddansa a wannan babi ko ba a nema shi yaddan wanda aka ba ana neman yaddansa ko ba a neman yaddansa to amma ganin shi ai wannan da ya kawo a baitin tunda ba a neman yaddansa kaga to kaga ba sai ya sani kenan kawai ko ya da ko bai da ba ko ya sani ko bai sani ba kawai ce a ni na yafe wani kawai je ya ce na yafe masa wannan magana ce akwai halaji da malamai ke kawowa kamar misali ya buga misali cewa kamar a baka rancen kamar kamar shinkafa quality da shinkafa ya dai ce a baka wani abu mara kyau rance kamar kwano da ka shi dawowa sai ka dawo da mai kyau ce kamar misali ce an baka shinkafa yar hausa gerawa kai kuma sai ka dawo da yar gwamnati ko isun ɗayan ba ɗan gayu ke ci basmati yawa kamar basmati sai ka dawo da shi to shi ne yake cewa to kaga anan in an dawo da shi in ya dawo da shi ba a neman yadda saboda shi mubradi an kubutar da shi ne daga wani nauyi daga wani nauyi na cewa sai an biya shi abu to in aka dawo maka da shi ba za ka zo ka ce wai kai a ba za ka amsa ba wannan a ra'ayin hanabila ke da fa ra'ayin hanabila ke da amma su malikiya muna da tamu malikiya da wasu daga cikin tsammanin ko a hanaf ne suke cewa a'a akwai to ai akwai yiwuwar cewa zai mishi guri nan gaba ba akwai yiwuwa ba to kai da nake na rance maka ranta maka masu ya dan kakkara maka kaza ya to yana da mace shi eh ban gane ba a'a a kwano da kwano ba kyau da kyau ake magana aljayid wa sa'id in sali dan in aka koyar da shi tsakanin ku da kabari ɗan Hausa in zan hawa da maka da ƴan gwamnati ba zai ce saboda ƴan gwamnati ta fita kyau ba zan fara maka ba zan yi haka ba to amma kaga ai ta haka ta kyau mu ma an sai da kuɗi kuɗi na ya naka to in dai ana so sai a yi kowanne yayi farashi in kuma ba a so to sai dai in dawo da abin da zai karanta to shi yanzu abin da ake magana in na dawo shi ya ga watan nan ya yi dama ya ce shi ba shi ba shi shi ya yarda ko ko a'a to shi a ra'ayin shi abin da yake maimaitawa na ra'ayin Hanabila yana cewa wannan sharadi ne sharadi ba sharadi ne sai ya yarda ba saboda haka wato ilimin sa ba a bukata dan gashi shi ba wato ilimin sa ba a bukata su kuma hanab da su malikiya suna cewa a akwai yiwuwan zai iya masa gori to tunda akwai yiwuwan zai masa gori kaga ya dama ya kiyaye mutuncin sa in ya ga alamar shi ba mutum ne wato dan goyo ba shi wanda ba sabanin ubangiji ubangiji shine in ya bayar baya gori kuma ya raka gori ma to sai me ubangiji yakan yi alimti na da kindiga maku neman mun da ya maku amma ba saboda da shi ne dama shi ke ba ko kun je kun dawo da shi ne muku ba mun ku muku kaza ba ba mun ku kaza ba Allah yana faɗa da ma kaga kai tsakaninka da ubangiji ne shi ko tsakaninka da Adam zai bi lalata maka wato yanayin jin daɗin ne da ka koma yana ce ba ai kullum ya bashi nake bashi ko ya basu mace nake bashi a madarar can da ya bani to sai ka ce to kaga yana dama ya ya bayar wanda wannan magana ita ce al'ahawar kuma wannan magana ta ƙarshe da na malamai shine al'ahawar cewa musamman a irin abin da babu darance ko misali wajen bashi sabanin hanabila ana bukatar yadda mutum in ya zama akwai cutarwa babu cutarwa shi kenan amma dai al'ahwal shi ne a debiyar dansa kana iya cewa yanzu kai ka yabe mishi kudin da kake bi malam dubu goma nan ba ta maganin wani yayi haka sai da ya masa wulakanci sannan kudi ya bayar haka wajen aiki ya to da ya zo kawai a gaban mutane saboda wulakanta shi sai ce wane gaban mutane fa ana kusan mitin haka ake wane kudin nan kawai ka bashi na kyale maka to kaga tabbas kaga wannan aya ko wulakanci a ciki sai in ce a to a to a wani da ka bani dubu goma nan to ka bashi ba amsa ba saboda za a yi takbiru alminna wa ni'ma alaihi za a za a ta mishi shi jin dadin ai to wannan a ra'ayin halabila halabila sa cewa yayi amma in yana dama ya yarda sa su ba malikiya sa cewa bai yi ba amma magana mafi inganci shine magana su ahnaf cewa bai yi ba in yana dama ya karba ko ya karba to shine sake kawo misali da naje sai naga ba yace misalu zalika law zawada ukhtahu bidun ilmiha har babu kulatayya da auratayya da sauransu da zai zo ya aurar da yarsa ya uwarsa nan haka ya kawo mu yar uwa kuma haka ya tsaya akan yar uwa ko ko yace ya kawo babanta مثال ذلك لا زوج أخته بدون علمها كو a wajen ƴar uwa ya tsaya ko ya kawo har da har da uban can a daidai wurin ayyukan ba su ko kuje wani waje ba gani ba ba ga yadda suka rubuta ya naka irin nawa ne saboda haka naka naka duk kuskure na kuskuren ka ne gashi na aya karshe law da wani ukhtu bidun ilmi aka ga ya gama kawo maka misalin al-mubra yace abra'atuka na na kubutar da kai midar daini na kubutar da kai daga bashin da kai da nake binka to ina dama in yadda in karba ko ina dama in ki karba to shine shi abin da ka abaiti shi wato wannan ba bukatan yadda sadaka ba sai ya sani ba amma abin da yake daidai shi ne alahawar shi ne ya ta cewa musamman in ya ga alama za a bashi wannan to shi ne ya kawo misali cewa haka wace aka riga aka sake ta bata sani ba to bayan ya gama kuma sai yake cewa to haka wace dan uwanta ya aurar da ita ba ta sani ba wato wannan auren bai inganta ba saboda ana ana bukatar yardanta to kuma yardanta ne shi daga kuma sanin ta to wannan ba daidai na ya tsaya ba in ka ji karbi sauran shakin da aka ga akwai kare-kare da aka yi ya kawo har maganar dan adam wato mahaifi ya aura mai yarta a kini gare ta kini shine alkufu wanda zama kini gare ta wato ta fuskan addini ta fuskan kuma wato shi ba bai da wani maka abin da za a za a kushe masa wajen a bashi mata zai da iya aurenta akwai kafa'a diniya musamman dai kafa'a diniya shi aka kawowa kuma kafa'a na satatul hali satatul hali shine ba a san a ga mutum ya je ci zai auri karuwar misali eh wannan mun ai kaga babu kafa'a hulqiyya satara din ita ta bayyana ta zama ta fajira shi kuma ba fajiri ba kaga bai dace a haka ba wanda yake mumuni ne bai kamata ya ci zai wannan ba to a a sai je dauko mata wata kini na misali wanda yake da kafa'a diniya da kuma kafa'a satatul hali halinsa dai ya ci suturan ubangiji sai ya aura wata mata ta sani ba to shi akan abin da malai yake faɗa nan sharadin bai yi ba kai auren bai yi ba saboda me saboda sharadin sai ta sani sai ta sani to in sai ta sani kuma kaga kuma sai ta yadda afwan in sai ta yadda kaga kuma sai ta sani ne in sai ta sani za ta yadda da abu to wasu lokacin malamai sun halatta wannan sun halatta wannan suka ce wannan musamman ai zai iya zama kamar wato tasarruf ne fuduli sarrafa fuduli shine kai ka je ka sayar ka bani in tsali kawai ka dauki wani kayan mabashir shi malali kayan mabashir je sayar ya ce sharadin zartuwan wannan cinikin shine in mabashir ya yadda to shi ma ka ga wannan mutum auren da ya je auren da ta yayi bi sharti ribaha sai in ta zo ta an ga to ana ina mutu ya aura miki aure wannan wannan kuma shine mafi inganci ba za a ce yanzu wannan auren bai yi ba baki da ba tsulun ne tana da dama ta tabbatar da shi tana da dama ta tabbatar da shi ma dai kamar al-mubra din ne haka shi ma yana dama ya tabbatar ya dama ya ci bai tabbatar ba shi ma wani zuwa yana dama ya tabbatar ya dama kuma ta dama ta tabbatar ta dama ba tabbatar ba a musamman ga mahaifi ne mahaifi na da girman sha'ani a wajen ta kawai dan yayi wani abu zaka zo ta ce kawai ai ya zama batil ba ba shi ma kiya tana dama ta ce to ta yadda daga musu ba shikenan za ta iya zuwa ta nemi magana mafi inganci wannan shi ma sabani na malamai amma dai magana mafi inganci babu magana wurin dole a musulunci auren dole ba ana magana wa ita ma ta kawo abin ta gada ba za ta kawo wani wanda yake shi ma ya yarda da shi addini da ɗabi'arsa ya yarda ko kuma in ba haka ba to aka canja rasu da ta je ta nemi wani amma ita ma in aka mata wani take ba ta ba ta kasa baki dai ba zai zama ba zai yiwu ba tana da dama kuma ta je bazala kaga da yaji da ta je wajen sa ai cewa ya ba zabi ya bata cewa ta tabbatar da auren ko a kasare shi ba a soke shi to shi kaga wato idan wani a bayan fage ya je ya aurar da ita to wata da dama ta zai zarfa ta zartarwa ne to dama shi auren ai magana shehu da waye da sauransu to an kama shaida yanzu kawai idan ta idan ta ake nema wanda babu laifi to wa kullu da'awa li fasad al-aqd ma'a iddia'i sihhati la tujdi ce duk wani da'awa da aka yi cewa ai shi wannan ciniki da kullatayya da aka kulla mataccen ciniki ne daga baya ko mataccen kullum aure aka yi ma'a iddia'i sihhatin tare da kuma wani yayi da'awan cewa ai shi an yi shi ne lokacin da ya inganta la tujdi to nan ba shi da amfani maganar za wanda magana wanda za a dauka magana wanda yace tabbas abu ne da sayar maka abu ne maka ga wannan mic ka kawo na ansa kudin ka kai na baka mic muka rabu sai da muka rabu sai ka zo ka ce a ai wannan cinikin fa da aka yi a an yi shi ba bai inganta ba me yasa yace ran juma'a ne sai da aka kira sallan juma'a na biyu sannan aka yi kaga shi ya ce ya lalace ni kuma ya ce to ai tun da har muka da muka yi tabadudi tsakanin muka yi musaya kuma muka ma rabu to baka da dama zaka lokaci wani wani cinikin da aka yi matan ciniki ne sai in ka da dalili albayyin al-mudda'i wal yamin al-baqa kan so sai in ka da dalili in baka da dalili to yanzu wannan abin da ka zo da shi ba za a izina da shi ba kai da kake cewa batacce ne saboda gashi ba hakun musaya to me ka musaya hakun musaya ai to shine ke cewa kullu da'awa li fasad al-aqd haka zalika misali a a a a wanda zo yi da'awan cewa yanzu an zo an daura aure auren da aka daura fasilin aure gashi kuma an zo an samu kuma ita matan tana wa ɗakin samsari kuma gina ba gashi tana ci aka ba ka ji dama yanzu ka kawo wannan ware da ka kawo wannan ware din sai in ka dalili sai da shaidu in babu shaidu dole kawai a tsaya musu da auren su auren su ya tabbata an fahimta eh to shine wa kullu da'awa li fasad al-aqd duk wata da'awa da za a yi wajen bacin wani abin da aka kulla tsakanin mutum biyu ba da ai sai hatin duk tare da an yi da'awan cewa abin ya inganta wani bangare ya ce shi abin ne ya inganta a wajensa la tujidi to wani abin ba zai zama yana wani amfani ba a wajen wanda yake cewa abin ya baci alqaida thamina alqaida ta 40 qaida 48 wa hiya min alqawaid al'amma yani idza tanaza'a fi sihhat al'aqd idan aka yi wato musu da juna akan ingancin kullatiyan aka kulla fadda ahaduhuma sihhat al'aqd ɗaya daga cikin su yi da'awan cewa wannan kullatiyan da aka kulla din ya kullu wadda al'akaru fasadahu sai ɗayan kuma ce a shi bai kullu ba fa ina da'awal fasadi la tuqbal to da'awa wanda yace shi bai ta kullun ba ba za a karba ba misali zalika misali haka law aqada aqada bai'in inda zai kulla ciniki kulli na ciniki wa tamma al'aqdu kuma ciniki ya kullu wa hasala taqabud aka sami taqabud ha ha wato na bayar ka amsa ijabu wal qabul da kuma ba taqabud na bayar kai kowa ya riga ya karba abin da yake sai ya karba thumma da'al bai'u sai daga baya shi mai sayarwan ya zo da awa annal aqda waqa ba'da da'i juma'a thaniya thani cewa wannan cinikin ya kullu ne bayan an kira sallar juma'a ta biyu fa inna hala tuqbal to wala ba za a karba ba illa yubayyana sai da dalili wa haka za kullu aqdi haka kowace kulli da aka yi idan ikhtalafa al-mutabayi'ani idan masu cinikin suka guda biyu suka yi sabani fi a cikin sa fadda ahaduhuma ba yaqtadi sihhatahu ɗayan ya ce lalle ya fa inganta an zata da shi ne lokacin da ya inganta wadda al-akharu ma yaqtadi fasadahu ɗayan kuma yayi da'awan cewa wato an abin da ya da'awan abin da ke hukunta bacin cinikin fal qawlu qawlu mudda'i siha magana din yanzu za a karba shine magana wanda yayi da'awan inganci la anna hadha huwa al-asl fil uqud saboda wannan shine asali a cikin al uqud mun koma can wancan magana ta so in ko ban tana mun zan sa muku shi na ibnu ifami din wannan asalin qawaid fiqhiyya din wanda ta kona cika wata wasa in kuma ta samu insha Allah sai in samu tabahi mai barakallahu fik ya za mu tashi rawatul uqala na ibnu hibban al-busti محمد ابن حبان الرمسي نعم الصنعاني كو طب بسم الله الرحمن الرحيم مالك انشدني يا كرنتا من واقي Ahmad ibn Muhammad as-Sana'ani shi ma yace an shada ne Muhammad ibn Abdullah al-Iraqi shi ma wato wannan malami ya ya karanta mishi wannan wake din ayi qara ali an-nashida ulu yatlubuna al-ilma fi kulli baldatin shababan falamma hasaluhu wa hasharu وصح لهم إسناده وأصوله وصاروا شيوخا ضيعوه وأدبروا ومالوا على الدنيا فلا- فهم يحلبونها بأخلافها مفتوحها لا يصرر فيا علماء السوء أين عقولكم وأين الحديث المسند المتخير wannan dai ana magana akan malamai su shiga cikin harkan masu mulki ya abdullahi bin mubarak yana cewa وهل وهل افسد الدين الا الملوك وعلماء السوء ورهبانها وهل افسد الدين الا الملوك وعلماء السوء ورهبانها yace ulu yatlubuna al-ilma su wannan mutane azuwa guda ku suke lalata addini mai mulki lalata da mulkin sa mai malami ya lalata da ilimin sa shi kuma mai ibada ya je ya neman ilimi ya zana da jahilci na abubuwa sai ya bace ulu yatlubuna al-ilma sun wato a yi aiki tukuru suna neman ilimi fi kulli ballatin a kowane gari suka wato ta karkari suna neman ilimi shababan sun suna yara kanana suna tamari falamma hasaluhu yayin da suka samar da suka samu ilimin wa hasharu suka tara ilmuka masu yawa wa sahha lahum isnaduhu wa usuluhu suka ya inganta gare su isnadin ilmuka ilimi ilimin addini ilimin isnadi ne daga yana ba isnadi wannan bai ba san addini ba وصح لهم اسناده يا يا inganta gare su isnadin wannan ilimi na addini wa usuluhu da kuma usul din sa wato shika-shikan sa wa saru shi har suka zama wato malamai dattawa a malantan baltakan bayyuhu shikenan sai suka zo da ilimin daga baya wa adbar suka ja da baya wa malu ala dunya suka silfafi duniya fahum yahlimuna ha bi akhlafiha wato suka dinga tatsan duniya din kamar wato dabba da take shan hantsan wato mahaifiyarta suka dinga tatsan duniya din suka manta da addini maftuha la yusaf sai sai fa ya ulama as-sau ya ku miyagun malamai aina uqulukum ina hankalinku ya tafi da kuka kuma kuna neman duniya kuka bar neman kuka bar addini wa aina al-hadith al-musnad ina hadisi da kuka yi mushi isnadi al-mutakhayyaru wanda kuka rika wato kirdanansa kuna zabansa kuna zuwa kuna sauraron ilimi daga baya kuma a same ku kun koma wajen wajen rayuwa rayuwa kawai kuke kuka sarfafa kuna wajen masu mulki yau a ce an gawa ne wajen mai mulki ko a ce an gawa ne wajen mai mulki ina kuka bar ilimin malamin mu Muhammad Sani Umar yana cewa to yanzu ku da kuke cewa mu je mu shiga siyasa mi kaza mi kaza to yanzu mu ma zai bar namu bangaren su masu mulki sun ki dawowa su zo su yi namu shugabannin gargajiya sun ki dawowa su zo su yi namu yanzu ko kuke kuma mu mu je mu nasu domin kuma namu wa zai mana musamman wani inda yake ba wani addini za a yi ya kirki ba kamar da na faɗa da makadiyan nan gaskiya a daidai samu gyara bana ni bana ganin da makadiya kamar aikin banki ne bana ganin mai aikin banki haka a sami kawai wani wani wanda yake malamin addini yana zuwa aikin yana wani aikin banki ba ka tura wani shi ya je ya yi kana ganin akwai larura akwai fata kana ganin akwai larura a je a iya yi to wannan ka tura wani ka tura wani ya zama amma kar ka zama kai malamin addini kana ka wani abu ya maka kawanya na larurar rayuwa wanda kamiya sun yawa kai ka same ka da wannan kai ka same ka da wato gari ya garo kai tsarkin da tsarkin ka da tankiya da kuma wannan مالك أخبرنا جعفر ابن محمد الحمداني بصورة قال حدثنا محمد ابن عبد الله البعلبكي قال سمعت عمي محمد بن زيد سنادون كما جاهل أجيكي قال يشي كنت مع ابن المبارك ببغداد نظم إلى تعدم الله بن المبارك أبغداد فرأى إسماعيل ابن علية راكبا بغلة على باب السلطان سيقى إسماعيل ابن علية يا هوة على مدرسة يا تفي تقوفا كان أسرق ولسركي ونشو قباه فأجي فادنسا إسماعيل بن علية بابا مالبي ne babban malami ne shi kansa sai ruwayar ta yana cikin dawawin kutubul hadith shi kansa ba wai baya yake ba amma ba ka ji abin da ibnu barak yake fara masa an sha an sha ya kulu sai ibnu barak ya dinga yin waki na cewa ya ja'ila dini lahu baziya yastadu amwal as-salatin la tabi'i ad-din bi dunya kama yaf'alu dhullal ar-rahabin amwal salatin a a kai wannan ba zai zama daidai ba sai da salatin yau ne yau eh yau ce to ina ku nan eh, ga ga ga baitin can gaba ya zo da amwal masakin to bari mu karanta duka ba koyi amma salatin kamar shine al- al-ashbah yafi salatin dami na sulfan ya ja'ila ad-dini lahu baziya ya kai wanda ka ka sanya addini ya zama kamar wato wani wani shaho da zai dauke ka ya dauke ka je ya kai ka wani wani mataki na daukaka yasqadu amwalan amwal salatin wanda yazo yana son ya dinga farautan dukiyan masu mulki almasakin kaga dukiyan masu musakai sai dai in ya kira masu mulkin da musakai kuma amma ga can kalmar ya zo a gaba la tabi'i dunya bi dunya la tabi'i dina bi dunya karka sai da addini da duniya karka ma- dauki duniya a makwafin addinin ka kama ya fa'alu dullal wa rahabin kamar da wato babbannatan masu bautan Allah suke yi kaga magana dama Abdullah bin Bakshi ne hal afsada dina illa al muluka wa ulama as-sawi wa ruhbana لا ممكن كده احتلت للدنيا ولذاتها بحيلة kayi yaudara saboda ka samu duniya ka samu dadin duniya bihilatin da wata yaudara da kaje kace kai malami ne bihilatin tazhabu bidini wanda yake za ta tafi maka da addini baki daya wasilta majnunan biha kalma kalama ka haukace saboda neman duniya ba da makunta dawa lil majani haka eh bayan da can kai ne ma wato likita da kake ba da magani ga mahaukata wannan su yanzu ta fararrun mutane kai kuma yanzu an same kai ma ka shiga wannan tafakkara nasu jami'an ko fa tafakkara eh eh aka yazo ana ku Eh, amma ne abin da yake daidai kamar shin tafakkara ko fa fakkara eh fa fakkara naka yawwa ko tafakkara an kad kattara fakkara nasu jami'an sai mutane suka yi tunani cewa bi anna zal bi an cewa wannan an din istifsariya ce zalla himarul ilmi fi tsini cewa wato mai dakon ilimi ya zama kamar jaki da ake lafta masa to yanzu gashi ya zami a cikin tabo kaga ba zai iya tashi ba kenan wato shi kamar yanzu neman duniya da yake yanzu zamiya ce ba ba karamar zamiya ba to ya ko kanta na ko ce kasara Abdullahi bin Mubarak ah, suna daga cikin waɗanda suka yi bi ra'ayin malaman su irin su at-Tauri irin su Ibnu da yan uwa da abu da Sadiqus irin su Ibnu Wahab wajen kaurace ma ma- wato shugabanni baki daya musamman shugaban da kan ba wai ɗari bisa ɗari zai addini ba ne ina damuwa da addini ba to a kaurace masa suna daga cikin wanda suka yi wannan da yawan su ma har ma wato aiki sun ki- sun kyamace su dinga ba wannan shugabanni ibn wahab za ku ga har sai da ya je ya ya wasu bayan ko shekara uku ne ban manta ba yana koye a gidan har mala ibn yahya at-tujibi can masar to lokacin da aka ce dole sai a yi alƙalanci su abu hanifa zuwa haka suka yi sa dauri haka suka dauki ma da shugabanni shi ne kisha laula hadhihi la tamanna labina salati shi a dauri ne saboda ka shiga cikin malamai da shiga cikin shiga cikin wato masu mulki wani lokaci yakan sa haiba malami ta saraya kuma gaskiyar da yake dake da sai kasa fadanta amma ba koyaushe ne kuma zama ya alaka da su ya zama ya da laifi ba akwai alaka da zaka ga ba abin ba a jarawa sai ka ji ka ɗaya alaka da su kalila yana jin magana ka baya iya kauce magana ka game da malamin hurgumi yayi huda da sadanun caji kaga dai ba zuwa yayi ba akwai maji tsakanin zan je ina nan damun sa da shawarwari da kuma kullun a same ni kuma da ni ake raba raba abubuwa wanda kaga duk ba daidai ne ba saboda ai kai kasancin dukiya ne da zai kan fito na ba mai kyau bai baka sai ka zama ka ka tsarkaka daga wannan malami kamar da na faɗa da ɗalibi da malami ya kamata tsarkaka daga dukkan wasu kamiya miya kar ya zama an same shi da wasu abubuwa wanda ba daidai ba Allah kyauta tara Ismail bin Ulay babban malami ne wanda ba zai sa kuma daga bayan nan gaban kaga kaga dan yaji yayi aiki ba laifi bane a cikin kuma ba tun yanzu ne aka fara samun wani yaji a karamin minista ko appointment ko wani abu a can mun aibata masa ba Eh, duk da kaga watakila shi eh, eh, hada jabiyu sadaqat wannan yana da alaka yana da bukatar mai ilimi to kuma ilimi yana da bukata ya karba kamar kan da kaga malamai da suke zungurin sa suke ganin kamar ya sai da kamar za a iya wato wannan ya zama zari'a amma ba laifi bane in mutum ya yi in akwai bukata ba laifi bane akwai wanda za ga ba da aka iya da su sun karba kuma ba da ya za ka yi da su yanzu a zuhuri ya yi hulɗa da masu mulki a sha'abi shi ma ya hulɗa da masu mulki to haka wannan ba zai zama ka'ida ba dungurun a ce lokacin ba zai yi amma dai abin da muke magana kar ya zama aikin naka ya zama zari'a ce zuwa ga ɓanna ya zama an hana ka faɗan gaskiya misali faɗan gaskiya kuma faɗan gaskiya da ma'anar ma ɗan gaskiya ba wai da mutane ke ke so ba shi akwai da so yake zaran wai kawai wani ya bani shugaba ya kuskure kawai kuna huɗa tare kawai ka zo ka ce yanzu ka kabar mishi aikin wani azalunci ne na ga yanzu an kaza an kaza kaza kawai a yi mushi tafi kawai shi kenan ko a mushi kabara wannan kuma shi ne a kawai dai ana magana faɗan gaskiya kawai ya zama kare sanya ka ya zama shi duniya kake kallo ba kallon kallon ilimin ka ko kuma ya zama ya ya ya ya sa mutum ya kaurace mai ilimin baki daya to wannan shi ma duk ba daidai ne ba wa zada ghairu ahmad ibn abdullah ce wani ahmad ibn abdullah shi ne a tustari din ya kara ba ce in kulta ukurita in kace amma kace da su ne fa ma za ka za zalla zalla himarul ilmi fi tin yace in kace amma ka dole to me ya kai wannan a ce malami da yake da kwan ilimi kuma ya ya wato makari a cikin turbaya cikin tabo ya kasa ya kasa motsi kaga wannan ya kai tabewa zai zama kaskantacce kenan himarul himarul ilmi shi ne wanda ke dakon ilimi shi me ake ma himar ba jaki ba dakon kaya yake ba shi ne zallar himarul ilmi wato wanda ke dakon ilimi kasan su gari gari suke yi suna dakon ilimi din hamaltul ilmi ke zallatu hamilul ilmi fi tsini to sai za mu ga amsan da shi ibnu ulayya ya bashi ibnu ulayya shi ma dan bashi amsa Allah ya ji kansu so ba za mu ce dai ibnu ulayya akwai maganan akwai abdulaziz albagawi annasa'i ya yi magana a kansa saboda kawai yana karban al'ujar ala ta hadis zai ba da hadisi sai ya karɓi kudi to abinda ya ba da sa'i haushi ma to akwai wani wanda dan masakinsa ne kawai da ba yi da komi sai wannan ya ce ba da komi sai wannan ba kawai ya kamar dai kamar zai za a haƙura sai a kawo da na sai ce fitar da wannan hali to wannan albagawi duk da nasa'i ya in kaga ya soke shi to saboda wannan dalili ne amma duk da aka albagawi hafiz ne an tarwaya a wajensa ba a ce za a bar hadisin ba to kuma lokaci daga baya sun sa cikin bukata wasu na cikin basu suka ko su fiye da ibn uyayna wani lokacin da ya shiga cikin basu suka wani ne biya masa ba shi ai dole ba dalibai dole suna bukatar abin da za su ci wani lokaci ma ga wasu abubuwa sun zama sun rayuwa ya taho su a gaba ya yi musu tsanani kwarai daga suna bukatar wani wanda zai dan cincina su to haka in malami ya shiga saboda bukatar da yake da ita wanda kila certificate yayi to ya shiga wannan karku karku matsa masa ku ce dan me abin da yayi yayi haramun yayi abu ku bar shi ya dan sarara kamar da wani sama ya kamata ya sarara musamman yanzu da ba a samu masallafawa malamin ba inda da yake ba daidai ba shine zama mutum ya amfani da iliminsa wajen yaje ya samu barna ko ya samu jami'a ƙarin luxury ka luxury da bambanci da bukata hada wani ya da mawa jin daɗi ne kaga wani kuma ƙari ne akan akan luzo wannan ce zan ba daidai ba insha Allah Allah ya tsare mu akwai abin da ya rage mana to to dan ba ni sai ba za lokaci ne ina za mu tashi hudubul walima a shi malam yana cewa a wajabcin ayi walima yadda aka aure falabudda lahu min amali walimatin ba'da dukhul wajibi ne mutum ya yi walima bayan ya sama shiga da matarsa kusan wannan bambanci tsakanin mu walima mu kenan da kuma waliman ta zo a sunna wanda zai ta zo a sunna shine sai bayan ka shiga daki sun zaka kira tuwa sabon wani waliman kuma kuma kuma kafin nan muke muke yi ko kafin ana daura wato a ce akwai akwai lokacin umma mu ba wai ba ba laifi bane wannan da albaratul asliya ne zaka bar shi akan halacci tunda su kowa akwai bukata inda mu yanzu galibi mutum ya zo maka daura wannan ala alaiki tafi da ya zo daga wani waje ka bar shi tafi haka ka bar shi tafi haka ba to amma dai abin da yake wato in an yi an fada shi da sunna shine mutum ya bari sai lokacin da ya shiga daki kwana ɗaya to haka to shikenan sai fito ya sa ranar walima a zo mushi addu'a لأمر النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن ابن عوف بها كما يأتي كما سوى أميد مزالة يبا عبد الرحمن بن عوف والحديث بريدة ابن الحصيب ده كما حديث بريدة لما خطب علي قال لما خطب علي فاطمة لقت أن علي لما أورى فاطمة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه لا بد للعرس وفي رواية للعروس للي دول إن ذا أنغوانتي إن ذا أمرتك من وليمة أيوة أسامة وليمة wasu daga cikin malamai ba su dauki walima akan wani abu da ke dole ba saboda galibi wani abu ya alaka da wato yanayin sauki da yanayin wato wato abun hannu hannu da shuni haka wasu abubuwa ne daga galibi ko kyautatawa ne kawai da kuma neman addu'a ga wasu daga cikin malamai suke ganin ba dole ba ke a yi mutu ba amma shi amma nan ya dauki walima ne a matsayin dole faƙala sa'ad a alayya kabsh shi kasan ali lokacin da ya aure fatima bai da bai da alini fa bai da kuɗi sai sa'ad yake cewa to ni zan zo da rago faƙala fulan alayya kaza wa kaza min zarra yace ni kuma zan zo da kaza da kaza na tsi wa firwatul ukhra wa jama'a lahu rahabun min ansari aswa'an zarra wasu daga cikin mutanen madina suka hada masa wasu abubuwan hatsi da yawa haka wasu kwananaki haka na na hatsi suka hada ma ali wanda zai walima da shi ba fati ba walima eh gano mutane ba sa gane an suka ce ka ce fati sai ya zama wani ya tsammanin abin da yake suke yi walima haka zai zai ake a kira su addu'a da sauransu a sunna fil walima sunna yana za'i walima wa yamma zai an yi lahaza fiha umuran ya kamata a kula da wasu abubuwan za'i walima al'awwal na farko an ta kula talakata ayyamin aqibat dukhul idan kwana uku bayan an yi dukuli da annahu huwa al-maqul 'an an-nabi sallallahu alaihi wasallam haka aka rawaito daga manzo Allah wannan sunna kenan فعن انس رضي الله عنه أروتو daga Anas Allah ta'ala yadda da shi kala ce bana Rasulullah bi imra'a mazala yayi ya samu shiga da shi da wata matansa fa arsala ni sai ya aike ni fa da'atu rijal ala ta'ami daga baya sai ya ce in kira mutane akwai abinci wa anhu daga Anas din tazawaja an-nabiy Safiya mazala ya aure Safiya wa ja'ala itqaha sadaqaha ya sanya wato yanta da ta shine sadakinta wanda shine ake ta rigima da wancan an tabura وجعل الوليمة ثلاثة أيام sai sanya walima bayan kwana uku bayan dukuri wannan shine sunna sunna kaga wannan sunna ce ta ta wato bandubiya ba sunna ce ta dole ba saboda wannan babi ne na wato yanayin abin da mutane ke yi amma in muka yi dan mun koyi da matsala muna da lada athani na biyu an yada usalihina ya kokari kware da gaske wajen ya kira mutanen kirki ilai ha zuwa ga waliman nasa fuqara kanu am aghniya mawalata ne ko kuma ko kuma wato wanda ba su da kuɗi ne talakawa ne da kauli sallallahu alaihi wasallam fara manzo Allah la tusahib illa mu'minan wa la yaqut ta'amaka illa taqi kada kai abokataka sai da wanda yake da mu'mini ne shi kada ka zama koyaushe mutum na cin abincin ka sai ta ki wannan bai ci karo da cewa wani lokaci zaka iya kawo dan adawanka ko kuma wani wanda yake ba mai takawa ba ba musulmi bai zai ka bashi wato gara na abinci wannan ana magana akan galiban al'amari sauran kuma wani lokaci ka samu maslaha ta hakuntar wannan babu ne ba laifin ya zo ya ba shi ci shi ma da ya shiga cikin wato asulun takawa din ai asulun takawa shine wato yana da dai da ɗan nasa dai takawa ko yaya amma dai al-takawa al-mutlaqa wannan kaga ba lalle yana da ita ba shine cikakkiyar takawa din ai ba da sun da haike shayi to in ka samu dama yanzu mutane kiki ne suka zo maka wajen suka wajen da me shi ake magana to kalama su ka cika kuna da za a sama gaugawo nasu a gefe kuma zama kansu zama su suka cika galibi kuma ka garba ka je gani duk maliman da ya zama gaugawo nasu aka cika za ka ga ko an dinga maka wasu a wajen ba matsuwa ba kaza ba kaza amma ka tara masu hankali da gani cikin natsuwa ake tara raba raban wani ba zai zangayi wani ba zai dauki latifi ba ko uku ko hudu ko abu da kamar da eh to ai kasan mutane ba ba su da wato discipline wajen abinci yana da cikakken abin da mutane ga ake gane mai hankali da mara hankali wani zan ya shiga wani hankalinsa na bushewa ne ya shiga da mara abinci shi haka Allah ya yi shi to Allah ya kyauta asalis to bashi asalis ko an yi an yi lima bishatin aw aksa in wajen sa'a sai bashi anan insha Allah na'am Na'am. Eh. Na'am. in an riga an tsare shi ya ga cewa yana bukatan yayi wannan in yayi ba za a ce shi dan bai yayi ba dan bai yayi ba to amma dai ga sani cewa dai abinda magabata irin sai Ibn Umar ke faɗa kamar mutum ne kawai sai ya zo ya yi sallah ya yi sallah ya yi sallah azhar ɗinsa raka'a biyu sai zashi zai ƙara kawo rawatin yana halin matafiya Ibn Umar ke cewa to ai kaga haka ne in cika sallah ka kawai so shi da abin da ubangiji ya san ya dauke maka na rukusa to ubangiji yana son a rika zake mara rukusansa ba da sani ne manzo Allah yana tafiya baya baya juma'a sai kan tafiya ta riga ta kama ka wani zai ga ya damu wai Allah tambaya na zai in ba tsaya ba ya ban ne zai tambaye ka wai shi aya wai jini shi na gaggai dole jahilci ne rashin sana addini ne tafiya kawai zai za ka tafi abinka in lokaci yayi kai ka hada sallah ma fa kai za ka yi kai ba dole sai ka ka ka ka wannan ka wannan ba shi ne kace musu kai kaga yanzu kai abin da ka mana yanzu misali idan kuma ya zama ni ba samu bin bukata ta ba na kuma ce sai mun je min shari'a da kai je shi ya je shari'a eh kaga kaga yana gara fara da ce to wannan yabu da shi kawai sai suna son su tsara magana ce a kuya da shi ya da shi ai magana ba zai wani inji da kace me eh wannan suna ka tafiya bayan ma ai ai ka musulmi ma za ka tafiya na'am
daga garin na kuma kuma ka fita ka kuma garin na kuma da kuma Allah ta kare su ba ba za ka yi ba a maganar ai maganar matafi ya tsaya juma'a ba babu ita wannan ba dole bane yanzu ana maganar dai in ya tsaya yayi to shikenan ya isa garin eh, eh, da ma'anar tafiya tare da shi ma'ana ya isa ga ya akwai ma'anar tafiya tare da shi
ya sauka ba a ai masauka ba shi ke shi ne ma'anar tafiya wato dai ya je ne dawo Eh, ya ya gama abin da zai yi zai dawo da hada sallah da kin zuwa juma'a wajen matafiyi har wanda ya zauna duka wani ya halatta gare shi Eh, mazala sanda ya ce sanda ya je tabuka ai ya riga hada sallah ma yana nazil hadisin na cin watsa hadisin mu'ad yace da ya je da ya zo sai ya sallah sai ya shi- kuma bayan ya gama ya hada kuma sai ya shiga ya shiga ya shiga wato himansa so duka duka ya halatta ya hada din sai dai da yawa wasu mutum malamai suna cewa to in ya riga ya zo lokacin da tafi eh, wahalar tafiya din ya dan ya dan bar shi to ai ya kamata ya dinga hada da mutane shi ba to ba laifi ya rika zuwa masallaci inda ibnu taymiyyah na cewa ban ai in har ya ya zo ya ya ajin wasu lokuta da ake ganin lokaci ne mai tsanani ta- wanda zai zai zama kamar shekara ibnu taymiyyah na cewa ko she- ko ko shekara goma zaka yi a garin inda ba su ba kai ne zama ne ba zama sakakke zama za ka iya kasar malamai sun saba mushi akan wannan fatawar to amma shi yake cewa to amma kaga in kana zaune kana kwance a garin in aka kira sallah to ai sai ka tafi sai ka fita shi sai wajabta mu mutum sai ya fita sallar jami'i to kuma yanzu babu dalili da za a wajabta mushi dai yana da halin tafiya da matafiyi ba dole sai ya je sallar jami'i ba ba kuma dole kuma sai ya je juma'a ba in dai yana da ma'anar tafiya tare da shi wannan shine magana mafi inganci malam Musa na yi tare da shi sani da ta ga na sun lokacin da aka da yi mace na gida bai sai ba bai Allah ta kare eh sai mu zo na kare eh
asalin zai kuma suna na riga dawo da shi lokacin da yayi maka lokacin da ka dawo lokacin sallar eh, wal asar din ne ya wuce bai- sai a garba yi ta a za su ta mitin daga amma ba ta yi eh na fahimta amma da ka isa Kano da da akwai sararin akwai sararin rana ma'ana dai bata- rana ba ta faɗi ba eh ko eh da ka iso ka iso gidanka rana ba ta faɗi ko ka iso nan wajen hotoro ah, ba- ba- ba- ba- rana ba ta faɗi ba in ka zo shikenan za ka cika sallah ne kamar yadda ni ma eh, yanzu misali wanda ya- wanda ya fita an kira azhar sai ya fita an kira azhar ana inda zai cika sallah ne akan to sai kawai kafin ya ya kaya kaya a shirya alola aka ce kawai tafiya ya- ya kama shi yanzu yanzu to in ya riga ya fita tunda lokacin ta ne a lokacin ya fita to kuma eh, zai zai mata kasar ne to haka in ya dawo a lokacin ta to shi ya jama kansa a rana ta faɗi yanzu kaga aita ya kubuce masa yanzu a je a duba ne a gani yana da uzuri ko ba shi da uzuri a wajen malaman da suke cewa ko da yana da uzuri da gangan ya batta sai ya rama to zai rama ta ne safariyanta zai sallah in ta kubuce maka zan habariya ce safariya shi haka za ka rama ta haka inda ga wannan ta kubuce maka saka in ta ta faɗi sannan ya zo ya dawo to kaga dama ranar ta masa ne a waje Eh, ta faɗi masa ne a waje lokacin ta ya riga ya kure saboda haka da ya dawo zai dawo ta ne a kasarun ta amma in ya dawo da sauran ka daya ya shigo Kano ya ƙi yin ta a baya to zai cika ta kun fahimci bambancin ko yawa malam misali da masu anticipating za su tafi da sai ya zamana kuma bayan sun yi sun yi kasar da a lokacin da misali kamar a ofis eh za a yi je wani guri a tsofin kowa ne misali idan suka yi sallah da ta kasar suka yi ma misali ta kalimi eh ta lasa haka sun cewa za su yi wani shi ma karanta kadimin ma magana ce ta malamai amma dai magana fi inganci ya halatta ko jamu takadim ko jamu ta'khir yayi
misali to malam idan suka yi wannan eh sai kuma yi wannan tafiyar ba ta yi ba sai za su sake yin sallah shi yasa ma- fuqaha suke cewa ah, azima ce wacce take ah, ta gaske ba tsammani ba wanda wato gashi ha- ka yi aziman tafiya da wasu suna ga suna kawo su da wasu da cewa sai an fita gari ko wani abu da da tafi kawo maliki haka suke faɗa To amma ah, magana wasu daga cikin malamai suka ce a samu da azima din duk abin da ka riga wata ibadan da ka yi ta saboda abin da shari'a ta baka dama kuma daga baya bayan ka daga kai wa dalilin ya biyo kubuce to daga baya kuma ba za a zo a cin sai ka sake maimaitawa ba sai dai wasu daga cikin malamai istihbaban suna cewa mutum ya maimaita eh kamar misali kai ne ka zo ka yi sallah da kai sallah saboda hadari saboda hadari da kai sallah saboda hadari shikenan bayan kafin ka gama yin ta farkon sai hadarin ya kubuce kawai sai ya baje to to mustahabbi ne bal ma wasu da malike suna cewa dole ma sai ya maimaita sai ya maimaita sai ya maimaita sallah kun fahimci maganar sai ya maimaita to shi ma haka misali wanda ka zo zaka tafi suna cewa musahabi ya maimaita to amma ah, ni abin da na fi zaba shine wato duk abin da ya zama shari'a ta riga ta baka ne ko ba wai sakaci kai ba akwai al'azima sadiqa ka riga ka yi to shikenan kuma ka riga ka riga ka yi shari'a ta Allah ya riga ya karbi ta ba za a ce kuma sai ka sake maimaitawa ba ko da misali daga baya sai da ka je ka kama hanya sai da aka ce ai yanzu ma sai riga sun taso daga wajen inda ka je ba za ka samu ba don ga dawo shikenan sallan ka tayi eh, sallan ka tayi insha Allah ta'ala in ma dama da abin da zaka zaka zaka saki ai dama ta bince ta bince to hada sallah saboda wani uzuri daga cikin uzurruka karbabu a shari'a in an riga an yi sosai daga cikin malamai sun ce shikenan amma dai al-ahwat ihtiyaban in ya maimaita to wannan kuma saboda mura'ati ba ra'ayin wadancan malaman da suke cewa in dai uzurin ya riga ya kauto kafin ya shiga ta biyun shikenan ya wannan sabanin misali shafiya suna cewa da shi wasu wasu racin malamai suna cewa da ya shiga cin tabi kawai ruwan ya dauke duka abinsa da kawai shi ke tunda ya riga ya fara farko kaga ba za a ce kuma ya kwance ba zai ci gaba da yi kawai shi ma haka misali sai da ya da ya jabu takadimin kuma sai da ya fara tafiyan ba ya dan yi nisa sannan sai ya dawo aka ce ai shi kenan ya je kura ko kafin kura aka ce ai ma yanzu abin da zai kaji kai ka can zaje ko kaduna babu shi to ka dawo kawai to ba zai sake dawo da sabon sallan ba yawo shi da ba mu istihbab ana magana yana zaune ne bai ga ya fita ba shi suke cewa sai an je an samu gonaki da sauransu yawa misali sallah ba wani tafiyar da ya yi na kuma wanda yake kuma shinkafa eh malam zai fitar da zakka wajibi ne sai ya tasa ta daga sambari ranta ne ba da zakka me bambanci
ita da bambanci sosai malam wajen wajen yawa da yawan kuma shi kansa wannan ba waɗanda za ka fara mm zai zama na ka haɗa su da yin wannan aiki eh
kuma shi- shi yawa misali kwano ɗaya eh
a kwano biyu shi ne yake daidai da kwano ɗaya a ka tasa in aka casa eh kwano biyu na wanda ba a casa ba Eh.
shi ne yake kwano ɗaya na tasa shi Mm.
malam mai fitin zai yi misali sai dole sai ya tasa
Allahu a'lam Eh, sai da wani lokaci kuma Eh, in kila in Allah ya sa muna katu na muna kitabu zakat an naga abin da yafi na fi gamsuwa da shi ne maganin malamai kaji insha Allah to abin da muka da Allah ba mu da abin da kusa da Allah ya ce mana sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabati ajma'in Allah ta'ala ya biya mana bukatun mu na alheri ya tunkuyo dukkan sharri آه، ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا اغفر قلوبنا بعد اذ هب لنا منك انك انت الوهاب سبحان ربك رب العالمين وسلام الحمد لله رب العالمين انا ما كان